السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finnar bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alhamis mai tarin albarka wanda ta cikinsa ne muke fa'idantuwa da sauraron hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. cikin littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wato littafin da imamun nawawi a shafi'i ya rubuta Allah maɗaukaki ya gafarta masa to in ba manta ba muna karatu ne cikin kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato littafin da ke koyar da mu salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a babi na ɗari biyu da arba'in da uku shi ne babul amurbe salati alaihi cikin babin an umarci musulmi da ya salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wa fadliha kuma cikin babin an gwada mana falalar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'di siyagiha da kuma wasu daga cikin sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to yau matashiyar mu shine kan hadisi na 1413 haka ne ko hadisi 1000 anawa da 413 hadisin abi muhammad kabu ibnu ujra haka ne ko kai naka ba lambar hadisi ne ba ɗaya ba ne to wan abi muhammadin kab ibn ujra radiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qulna ya rasulullah abu muhammad shine kab dan ujra Allah madaukaki ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a gare mu. Manzon Allah yana fito musu ya ce sai muka ce da shi, Ya manzon Allah, ƙad alimna kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaik. Haƙiƙa mun san yadda muke yi maka sallama, Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulallah. Ya ce, Mun san yadda muke ma sallama, to yaya kuma za mu ma salati. kaga cikin addini abu ana ce mar tauƙifi in aka ce abu tauƙifi ba zan ƙaginawa ba kai ba za ka ƙagina ka ba sai a jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kaga su larabawa ne suna jin larabci sun san ma'anan salati da Allah ya ce su yi wa annabi salati sai suka ce manzon Allah ya za mu ma salati kala sai ya ce ƙulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid muttafaqun alaihi wannan hadisi ne da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kansa sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya za su mar salati sai annabi ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai dadin tsira bisa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ala ali Muhammadin da alayen annabi Muhammadu iyalansa, kamar yadda za mu ji a fassara, Mala ya ce, Ali al'umar annabi duk ta shiga ciki, kaga mu ma mun shiga ciki ke. Kama sallaita ala Ali Ibrahim, tamfar yadda ka yi tsira a kan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, lalle kai godadde ne kuma mai girma. Allahumma barik ala Muhammadin, ya Allah, ka yi albarka bisa annabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin da iyalan annabi Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, tamfar yadda ka yi albarka bisa iyalan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, lalle kai godadde ne kuma majidun mai girma. Muttafaqun alai. Kaga wannan ɗaya daga cikin sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma riwaya wacce take ingantacciya. Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaito wannan hadisi. Wan abi Mas'udin al-Badari radiyallahu anhu qala wannan hadisi kuma an ji daga Abu Mas'ud al-Badari ma'ana ya je yakin Badar. Babban mukami ne. Sahabin aka ce mar Badari to an kure rankin ne. babban mukami ne a sahabi a ce ya je yakin badar saboda wanda ya yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je yakin badar duk abin da ya a bayan badar ba zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna ba kaga kenan idan sahabi ya je yakin badar akan ce badari ya je badar eh ai badari ya je yakin badar saboda yakin badar anan musulunci ya samu ɗaukaka da nasara akan kafirci. To wannan sahabi Abi Mas'ud al-Badari kale ce atana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa nanu fi majalisi Sa'd bin Ubadata radiyallahu anhu. Allahu akbar. Sa'd bin Ubada sahabin manzon Allah shine ra'isu ahlul Madina ko mun karanta tarihin sa cikin rijalu haular rasul anan masallacin kamar shekara sha biyar da ta gabata. shine lokacin da ya mutu mala'iku dubu saba'in suka halarci sallar gawansa. Sa'adu ibn Ubada, ra'isu ahalul Madina, shugaban mutanen Madina ne. To shi Abu Mas'udin Badari ya ce, Muna ainihin majalisin Sa'adu ɗan Ubada, sai manzon Allah ya fito mana fakala lahu Bashiru bin Sa'adin, wani sahabi mai suna Bashir ɗan Sa'ad, sai ce wa annabi, أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله وكيف نصلي عليك بشير ɗan sa'adin ya ce, Ya manzon Allah, Allah ya umarce mu mu ma salati, yaya za mu ma salati, kaga yana neman ƙarin ilimi. Fasakata Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama hatta ta mannaina annahu lam yas'alhu. Suka ce, da Bashir ɗan Sa'ad ya yi wannan tambayar sai annabi ya shiru, wa'yanda ke majalisin Sa'ad ibn Ubadata a lokacin suka ce sai da muka yi burin ina ma bai yi wannan tambayar ba, ina ma bai tambayi annabi ba. Sun makala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama sannan sai suka ji annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wassalamu kala- kama qad alimtum rawahu muslim wannan ita ce siga ta biyu yace sai manzon Allah ya ce ku ce Allah kai daɗin tsira bisa Muhammadu da iyalan Muhammadu kamar yadda kai tsira akan iyalan Annabi Ibrahim kai albarka bisa Muhammadu da alayen Muhammad kamar yadda yake kai albarka akan iyalan Ibrahima kai godadde ne kuma mai girma sai ce wassalamu kama qad alimtum sallama dai kamar yadda kuka sani haka za ku yi min assalamu alayka ya nabi Allah assalamu alayka ya rasul Allah wannan riwayar Imam Muslim ce وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك wannan kuma riwayar abi humaidin sa'idi Allah ƙara yarda gare shi suka ce ya manzon Allah ya za mu maka salati qala sai annabi ce qulu allahumma salli ala muhammadin kace ya Allah kai dadin tsira bisa annabi muhammadu wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kai dadin tsira bisa mate kun manzon Allah kai tsira akan matan annabi da zuriyar annabi kama sallaita ala ali ibrahim kama yadda kai tsira bisa iyalan annabi wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kai albarka bisa annabi muhammadu da matansa da zuriyatarsa kama barakta ala ali ibrahim tamfar yadda kai albarka bisa iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai godadde ne kuma mai girma muttafaqun alayhi hadisai nawa guda uku ko dukansu sun kawo mana wani ɓangare na sigogin wato salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To sai bayani da Sheikh Salihul Uthaymin zai mana dangane da waɗannan hadisai guda uku, shi ne ya ce a sharhu. هذه الأحاديث الثلاثة ما لتي وين حديثي guda uku في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم sun zo ne don yin bayani akan yanayin yadda ake wa annabi salati hadithu kab ibn ujra radiyallahu anhu fi kayfiyati salat hadisi na farko kenan daga cikin hadisai uku hadisin kab dan ujra ya zo ne yana bayanin yanayin yadda ake wa annabi salati annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kaifa yusalluna alaihi sun tambayi annabi yaya za su mar salati yaya za su yi wa manzon Allah salati ruwa faro yaya za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati haka ne ko la'annahu allamahum kaifa yusalluna alaihi ko kaifa yusallimu alaihi ko yusallimuna alaihi amma ko eh ana samun dan bambanci kenan lannahum allahum kaifa yusallimuna alaihi domin ya sanar da su yadda za su mar sallama dauke gashi na a gaba wallazi allamahum iyahu huwa qawluhu abin da ya sanar da su shi shine fadin zai ce assalamu alayka ya nabi ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka akwai anaka ko amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkatinsa amma salatu fa allamahum wa qala amma salati gare shi sai ya koyar da su yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin وقد سبق حديث يا غباتا أن معنى صلاة الله على العبد وقد سبق أن معنى صلاة الله على العبد يا غباتا أكراتين da muka yi satin da ya gabata in aka ce Allah ya yi salati akan wani bawa daga cikin bayinsa wa huwa sana'uhu alayhi fil mala'il a'la Allah ya yabi bawan cikin mala'ikunsa kaga wadda Allah ya yabe shi ai ya zama abun yabo abun so ko wal muradu bi ali muhammadin huna abin da ake nufi da ali muhammad anan atba'uhu ala dinihi wadda suka bi sunnar annabi sun shiga cikin wannan suka bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda yan bid'a banda masu bin son rai banda wanda suka musanya addinin annabi da addinin wasu waliyai nasu ko a lahira manzon Allah in an zo shan ruwan alkausara duk al'umma kowa zai yi kan ruwan amma sai a kore mutane ku duba cikin risala imamu abu zaidin alkirawani ya ce wai zadu anhu man baddala au gayyara duk wanda ya musanya addinin annabi ko ya jirkita shi to in ya zo sha ruwan alkausara koransa za a yi ba zai sha ba shi maza Allah bai san sun musanya sunnar ba sai ce innahum ummati al'ummata ne sai su ce a ya manzon Allah lam yazalu murtaddina ala aqabihim منذ فارقتهم ya رسول الله sai su ce wa annabi ai ba su gushe ba sun yi ridda tun da ka bar su sun bar sunnanka sun kirkiri wasu ɗariku sun girma wasu waliyansu fiye da manzon Allah sun ƙaryata sabon manzon Allah sun ce wani ya fi sahabin annabi kaga ai sun musanya kun ga manzon Allah bai san gaibu ba kenan da haka mabiya annabi akan addininsa sun shiga cikin iyalansa fa inna ala al-insani qad yuradu bihim atba'uhu ala dini dan aka ce alawa ne ana nufin mabiyansa akan addininsa wa qad yuradu bihim qarabatu kuma akan nufi danginsa na kusa da wannan kalma ta alihi lakin fi maqami du'a'i sai dai a guri irin wannan matsayi na addu'a yan bagi an yurada bihim al-umum ya dace a haɗe kowa da kowa mabi addinin annabi li'annahu ashmal dan yafi ɗaukan haka fal murad bi qawli wa ala ali muhammadin abin nufi da faɗin sa dace da iyalan muhammadu yani jami'a atba'ahu yana nufin dukkan mabiyan annabi wato yana nufin dukkan mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa in qala qa'ilun hal ya'ti al-alu bi ma'na al-atba wai kalman alu ta taba zuwa da ma'anan mabiya kullu na'am malam usaimin yace sai muka ce eh ta zo qala Allah ta'ala wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab kaga ala fir'auna ko mabiyan fir'auna kenan ranar da alkiyama za ta tsayu ka san a bayan Allah ayar Allah ta annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ko wannan shine azabar kabari to kuma ranar alkiyama sai Allah ya ce a shigar da mabiya fir'auna azaba mafi tsanani Allah ka tsare mu da ita qala al ulama'u yace malamai suka ce mana adkhilu atba'ahu ashadda al'azab ku shigar da mabiya fir'auna mafi tsananin azaba wa huwa awwaluhu kama qala ta'ala yaqadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdil mawrud yaqadumu qaumahu fir'auna zai shiga gaban mutanansa yana gaba shine ja gaba shine jagora suna bin sa a ranar alkiyama fa aure da humunar ya gangara da su ya shiga wuta su bi shi su shiga kaga mabiyansa ne wa bi'sal wirdil mawrud tir da wannan magangara wacce aka gangara wato wuta Allah raba mu da ita wa qawluhu kama sallaita ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim alkabu huna litalil ka kafin nan da aka ce kama sallaita kamar yadda kai tsira akan annabi ibrahim ba kafi ta tashbihi ba ne, kafi ce ta ta'alili, saboda ma'anan ta fito da kyau. Wa haza min babi tawassul, wannan babi ne na tawassuli bi af'alillahi sabiqa da ayyukan Allah wadda suka gabata, ila af'alillahi ka zuwa ga ayyuka masu zuwa masu riska a gaba yani kama mananta bis salati ala ibrahim tamfar yadda kai baiwa da tsira akan annabi ibrahim wa alihi da mabiyansa famnun bis salati ala muhammadin wa alihi kai baiwa da salati akan muhammadu da mabiyansa an gane ko fahiya min babi ta'alili kafin nan a babi na ta'alili ta zo ba a babi na wato tashbihi ba a babi na ta'alili ba a babi na tashbihi ba وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله da wannan ne duk wata mishkila za ta gushe wadda malamai suka zo da ita a wajen wannan kafi Allah dai ya musu rahama malamai daban-daban kowa da abin da ya ce na'am na'am kuna ko haithu qalu ko yadda su malaman suka ce, Me suka ce, Kaifa talhaƙu salatu ala nabi sallallahu Alaihi wasallama wa alihi bi salati ala Ibrahim, ya za ka riskar da yin salati ga annabi da iyalansa da salatin da aka yi wa annabi Ibrahim da alayensa ma'a Muhammadin, ma'a anna Muhammadin ashrafu min jami'il anbiya alaihi salatu wassalam. Tare da cewa annabi Muhammadu, ittifaƙan shi ne mafi ɗaukaka cikin dukkan annabawan Allah. To ya za a ce, Amar salati irin wanda aka wa annabi Ibrahim, ai ya fi Ibrahim ko? To in ka ɗauka kafi ta tajbihi ne, Malam ce to ba tajbihi ake ba. Mm ta'alili ne. Bal jawabu, Malam ce jawabi annal kafa huna laisa lit tashbihi, walakin na halit ta'alil, amsar kawai kenan. kafin ba ta tashbihi ba ce ta ta'alili ce, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid, hamidun bi ma'ana Mahmud, hamid a ma'aunin fa'il, ma'anansa wai Mahmud, abun godewa. Majid ya'ani mumajjadun abun girmamawa. والمجد هو العظمه shine girma wal sultan da iko wal izza da buwaya wal qudra da karfin mulki wama ila zalika duk zaka fassara da shi Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kadhalika at-tabrik haka ma at-tabrik shine wa barik din neman albarka تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أي أنزل فيهم البركة الله كسوكر البركة أكنسك أتكنسك والبركة هي الخير الكثير البركة شيني الهيري من يوى الواسع الثابت ما يلوكي كما تبتتشي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي الصلاة على النبي sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sallam wannan shine salati ga annabi da alayensa sallallahu alaihi wa sallama wa hadhihi hiya sifatul fudla wannan ita ce siffa mafificiya daga cikin sifofin salati ga annabi fudla wa idza tasarta ala qaulika in ka takaita kan fadin ka kace Allahumma salli ala Muhammadin kai salati ga annabi kama fa'ala al'ulama'u fi jami'i mu'allafatihim, kama yadda malamai suka aikata a dukkan rubuce-rubucensu, idan zakarun rasula in sun ambaci annabi, lam ya ƙulu hadhihi salatal mudawwala ba sa faɗan wannan salati mai tsawo. Li'anna hadhihi hiyal kamila, don wannan sigar ita ce kammalalliyar siga, wamma adina mujzi'un, ƙaramar siga mai isarwa, bi an ta ƙula ka ce, Allahumma salli ala Muhammadin. salati ne ga annabi amma hadisi abi mas'ud al-badari hadisin abu mas'ud al-badari wa huwa zaidu sunansa zaidu wa abi humayd as-sa'idi da abi humayd as-sa'idi fahuma muqarabani li hadha al-lafzi shi ma su ma hadisan biyu sun yi kusa da wannan lafazi illa anna fi hadisi abi humaydin sa'idi dhikrul azwaji wa dhurriya an ambaci matan annabi da zuriya tasa wa azwajun nabi yani zawjati yana nufin matansa wallazi mata an hunna tis'u zawjati matan da annabi wadda suka yi wa annabi ta kaba ya mutu ya bari ya bar mata tara ne tawaffa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tis'i niswati haka mai tufa yace manzon Allah ya mutu ya bar mata guda tara shi kadai aka yi da ya aure fiye da hudu mu daga hudu sai ka tsaya haka in ba za ka iya ba kai ɗaya in za ka yi adalci kai biyu uku hudu daga nan babu ƙari to waɗannan su ne matan manzon Allah wa kana yaksimu li samani zawjatin min hunna manzon Allah yana rabon kwana ga takwas daga cikin matansa tara wa amma tasi'atu amma matarsa ta tara ita ce Saudatu bintu Zam'a faqad wahabat yawma hali Aishata radiyallahu anha kwananta sai ta bada kyautar kwanan ga matar Annabi Aisha ta ga Annabi yana son Aisha ita kuma katuwar mata ce ga girma ta ga manzon Allah kamar zai sake ta tace a ya manzon Allah kwana na na baiwa Aishanka ni dai na mutu a gargashin ka matarka ka shiga aljanna da ni tare annabi ya ce an yadda kaga aisha tana da kwana nawa kwana biyu wayancan sauran takwas kowa tana da ɗaya to manzon Allah yana rabo ga mata takwas ɗin nan ya yi musu adalci ya kuma baiwa aisha nata rabon da wannan baiwar Allah saudatu ta ainihin wato bata fa kana nabiyyu qasimu li aisha ta yawmaini ko manzo Allah yana rabo ya baiwa Aisha kwana biyu yau mu hawa yau mu sauda kaga kwana da ɗaya kenan annabi yake ai matan sun yawa in aka yi bibiyu za a daɗe ba dawo ba wa baqiyatu zawjat yaqsimu lahunna an-nabiyyu bil adli sauran matan annabi yana musu rabo irin na adalci yaqsimu bil adli kama amara bi zalika rago yake adalci kamar yadda yace ayi adalci manzo Allah yana adalci shi yasa wata rana cikin matan ya aure wata bazawara ya shiga ya tare da ita yayi kwana uku ba kwana uku ake a ɗakin bazawara ba haka ne ko da ya kwana uku ya ɗauki kayansa ya tattara zai fita sai ta ciyo kwalarsa ta shaƙe shi kazan kai ne zai kamare ta ba zawara ce ko ka ce ka sauta ai ga zawarawa nan da yawa sai annabi da ya juyo kalle ta yace laysa biki ala ahliki hawanu ba za ki ga walakanci ba a gun mijinki in shi ti sabbatu laki in kina so zan yi kwana bakwai a ɗakin ki wa in sabbatu laki sabbatu li nisa'i in ko ne sati a ɗakin ki kowace mata ta bakwai bakwai sai ta saushi ai zai dade bai dawo ba tana so ya zauna da ita bane to zai zauna ai bakwai kuma ta irga bakwai sau takwas ba ta ganin sa yaya Allah ya saukai to kaga annabi cikin ruwan sanyi yake ware mishkila sallallahu alaihi wa sallam ina falhasul anna hadhihi sifati thalatha abu da ya tabbata wayannan sifofi na salatin annabi guda uku التي ذكر المؤلف رحمه الله wanda mai talifi ya ambace su wasaqaha fi hadisi salasa ya gargado su cikin wayannan hadisai uku mutaqariba duk sigogin sun yi kama da juna walakinna tasiful kamala min sifati salati alaihi sai dai suna sifanta cikakkiyan kamala ga sifar annabi fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalansa da sabansa, wa man tabi'ahu bi isanin ila yawmiddin da duk wanda ya bi annabi da kyautayi har zuwa ranar sakamako. Wannan shine ƙarshen babi sai kitabul khamisu ashar. littafi na goma sha biyar kitabul azkar zikiri ba irin naka da ake dukan kirji ba a wannan zikiri na annabi zikiri na Allah zikirin da in kai za ka samu lada ba zikiri na tsokala da neman fitina ba wani aka samu wai zikiri yake ya sha daga yana buga ƙirjinsa mu zikiri muke ko uban wani zai hana mu zikiri muke ko uban wani zai hana wani yana ɗaya gun ya gaya ta to uban wa ya sa ka ka taga mai zikiri yana faɗa zikiri da yake sa nutsuwa kamar yadda za mu ga a wannan babi daga nan za ka gane akwai zikiri na Allah akwai na shaidan to kai na Allah da annabi ka bar zikirin shaidan shi yasa a wata ɗariƙa wai akwai zikirin kaza ma kaza ne wai ta yi zikiri da ta gasi da abdulkadir Allah sauƙaƙi wai kaza ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah jilani waliyullahi Allah sauƙaƙi ɗan ɗariƙa sun daɗe suna ɓadda mutane mana shi ne babi na 244 a nawa babu fadalin zikiri wal hassi alaihi babin falalar zikiri na Allah da kuma kuɗaitarwa akan yin zikiri ɗin. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin suratul ankabuti aya ta arba'in da biyar, wala zikirullahi akbar, zikirin Allah shi ne abu mafi girma. Za mu ji meye ma'anan zikirin Allah nan. Shin irin zikirin da ake faɗa ne? Wa ƙala ta'ala, Allah madaukake ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni ni ma zan tuna da ku suratul baqarati aya 152 wa qala ta'ala Allah madaukake ya sake cewa wazkur rabbaka fi nafsika kai mai zikiri kai zikirin ubangijinka ka tuna da ubangijinka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka tabarru'an alhali kana mai kaskan da kai ba kana mai dukan kirji ba ba kana shan daga ko wata kwaya kana kada carbi ko ka rataya a wuyanka carbi dama carbi ba ka musulunci ba ne buddhism ne Allah raba mu da shi tabarru'an ka ji zikiri na Allah kana mai kaskan da kai wakifatan kana mai ainihin tsoron Ubangiji ko kana mai asirtawa. Wadunar jihar min alƙauli ba tare da ka bayyana maganar ana jin zikirin ba. Bil guduwi wal asal safiya da marece ka dinga ambaton Ubangijinka. Wala ta kun min alghafilin kar ka zan daga cikin rafkanannu su ne wadda ba sa zikiri. Suratul Arafi aya ɗari biyu da biyar. وقال تعالى الله مدوكي ce واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ku ambaci Allah ambato mai yawa dan a ainihin rabantar da ku suratul jumu'ati aya ta goma daidai wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimati ko lalle musulmai maza da musulmai mata a suratul azabi Allah ya faɗi wannan aya ila qaulihi ta'ala har yadda Allah ya ambaci sifa ta ƙarshe sai ce والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da maza masu ambaton Allah ambato mai yawa da mata ma masu ambaton Allah ambato mai yawa suna zikiri da yawa me Allah ya musu tanadi a'adda Allahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya ga ya tattala musu gafara da lada mai girma suratul azabi ayata 35 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأصيلا نفس السورة الله ملوك كيتي يكو عندك إيماني وأنبت الله أنبت من يوى كمس تذبيه سافيا دمريتي الأحزاب آية أربعين دليلها أربعين دبي والآية في الباب الكثيرة معلومة ayoyi a wannan babi na zikiri suna da yawa kuma sanannu. Sharhul Mu'allif, ƙalar Mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi riyadu salihina kitabul azkar littafin zikirori al'azkaru jam'u zikirin in aka ce azkar jam'i ne na zikiri ba zikiri na ‘yan ɗariƙa ba wai hada wani shi kaɗai shi ne zakiru yi ta ihu yana wasa da sunan Allah a ba da Allah kai wai ba za ka dai ma wai abin da yake faɗa ba wai shi zikiri ne Allah kiyaye to shine wal muradu bi zalika zikrullahi azza wa jal abin nufi da wannan ambaton Allah wanda ya buwa ya daukaka thumma zakara babu fadli dhikri wal hasi alai sannan ya ambaci babin falala dhikri da kwadaitarwa a kansa wa zakara ayatu mutaaddida ya ambaci ayoyi da yawa wal yu'lam anna zikrullahi ta'ala yakunu bil qalbi to kaji kai mai zikiri ka sani ana zikirin Allah ana ambaton Allah da zuciya zikirin Allah da zuci, ya ake yi, wai kunu bil lisani kuma ana ambaton Allah da harce, wai kunu bil jawari ana zikiri da gabbai, karka ɗauka ƙolon da kake kawai shi ne zikiri, ana yi da zuci, ana yi da harce, ana yi da gabbai. Ammal kalbu fa huwa tafakkur, zikirin Allah da zuciya shi ne mutum ya dinga tunani akan halittar Ubangiji, zikiri ne. ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته mutum ya tunani cikin sunayen Ubangiji da sifofinsa wa ahkamihi da hukunce-hukuncen Ubangiji wa af'alihi da ayyukansa wa ayatihi da ayoyinsa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ماذا يفعلون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kaga zikirin Allah kenan da zuci sai ka hada uku fa ka zama zakirin gaske ba wancan zakirin mai dukan kirji ba rabu da shi ba a yin zakiru ɗan shehi ko kun taɓa gani wani yashashe ake samu a ce shi ne zakiru na'am wa amma zikiru bil lisani fa zahirun ambaton Allah da harshe wannan ku abu ne a bayyane wa yashmilu kulla qawlin yuqarribu ila Allah azza wa jal wannan ya kumshi kowane magana da zai kai ka kusa da Allah min at-tahlili kaman kai halala ka ce la ilaha illallah ba la ilaha illallahun wazifa ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ko ba ka ake ba cewa ke babu abun bauta sai babu babu abun bauta sai babu la ilaha illallah lamalu ai kai lallan lamalu ko ko ba haka suke faɗa ba la ilaha illallah la ilaha illallah ka je gurin wurdin juma'a ka je ko ka ɗauko a kasad ko a wani abu. Cewa kai la ilaha illallah da hakuri ake karewa ba lamulu ba. An gane bambancin ko? Don ka ce la ilaha illallah ka yi hailala. Haka ne ko? Ina ne wurin ne? na'am na gan shi, wa tasbihi da yin tasbihi ka ce, Subhanallah, Subhanallah, ha, ha saɓe ne fa ba ha babba ba, karka yi taba haushe sarkin ganda sai ce, Subhanallah, ko? Ba ka yi tasbihi ba, hausa ka yi, Subhanallah, ko ba ka iya faɗa ba, Subhanallah, ha, ta min wasu halk daga tsakiyar makogoro take faɗa. take fita ha saɓe ne, ba ha babba ba ce, an gane ko? Ha shi ne tasbih, subhanallah, wa takbir da kabbara, Allahu akbar, karkace Allahu akubar, karkace Allahu akabar, oh! wa qira'atul qur'an kaji babban zikiri karatun alqur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika babban zikiri shine kundin Allah alqur'ani in za ka yi zikiri kama qur'ani ka je kai tai kai ne zakiru amma ka je ka koyi wasu kasidu na shirme ba lada fa ka ɓata lokacinka. Wal amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar ka zo ka dinga wa'azi kai umarni da aikata alheri ka umarci mutane yara matasa a tafi makaranta ai boko a ci turanci da lissafi a tafi jami'a a daina sunuka a daina tacen nan ta bal a daina gidan kiɗa da rawa na iskanci, al'amru bil ma'aru, wannan haiwanin munkar yin hakan shi ma zikiri ne, in ka zama mai wa'azi to zakiru kenan, ba wancan ɓarawan zikirin ba. An gane ko? Wa ƙira'atu sunnati, karatun hadisi zikiri ne, ka ɗauki Buhari kai ta yi. ko Muslimu, ko Tirmidhi, ko Sunan Abu Dawud, ko Nasa'i, Ibn Majah, bai haƙi, da sauran hadisai musannafat. In kana karanta waɗannan hadisan zikiri kake. Wa ƙira'atul ilmi, karatun ilmi, ilimin addini. Al'ilmu ƙalallahu. قال رسول الله قال الصحابة in kana karanta maganar Allah maganar annabi maganar sahabbai ilimi kenan to zikiri kake yi kullu qaulin yuqarribu ila Allah fa huwa zikrullah azza wa jal duk maganar da zai kai ka kusa da Allah to zikirin Allah kenan Allah ka bar mu akan haka wamma zikrullahi bil af'al amma zikirin Allah ta hanyar ayyuka fa huwa zikrullah bil jawarihi shine ambatan Allah da gabai وهو كل فعل يقرب الى الله shine duk aikin da zaka yi ya kai ka kusa da Allah ina misalin sa malai ce kal qiyam fi salah kaman tsayuwa a cikin sallah tsayuwar sallan nan wadda take wajibi zikiri kake war ruku da ruku'i was sujudi da sujada wal qu'udi da zaman sallah duk zikiri ne wadda ake yi da gaba mun karu ko wa gairi zalika da wani wannan lakin yi dalaku urfan ala zikirillahi ta'ala at tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil sai dai akan saki kalman zikiri a ainihin ce tasbihi da hamdala da kabbara da hailala wa zakara al-muallif rahimahullah fi zalika ayatun malan mai talifi sai ya ambaci ayoyi akan ambaton Allah منها قول الله تعالى daga cikin ayoyin akwai faɗin Allah maɗaukaki da yace yace me ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku mu'minai masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku kuma imar tasbihi safiya da maraice fa kadaba Allahul mu'minina Allah sai ya magana kai tsaya kai tsaye da mu'minai وامرهم أن يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا يا أمر تيسو دسو أنبت الله أنبتو من يوى في كل وقت أكون لوكتي وفي كل حال أكون حالي وفي كل مكان أكون أبوك إلو من ذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأسيلا أي قولوا سبحان الله وتي سبحان الله في البكور والأصيل سافيا دمريتي يعني في أول النهار wa akhirin nahar farkon yini da kuma ƙarshensa wa ya tamilu an yuradu bin nahari kullahu wa fil laili kulli ta yi ana nufin diyini da diddare wa qala ta'ala wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun wa hadha dhikruhu dhikruhu ذكره الله عز وجل في سياق اللقاء العدو wannan Allah ya ambace shi ne a siyaki na haduwa da abokan gaba a suratul anfali ko ya ayyuha allazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu ya ku wanda kuka imani idan kuka haɗu da jama'a kafirai to fasbutu kar ku gudu ku tabbata ku tsaya ba a musulmi rago ba a musulmi matsoraci fasbutu wadhkurullaha katira ku tuna da Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun dan ku samu rabo fa dhikrullahi ta'ala min asbabi thubati wal falah in mutum yana ambaton Allah ya samu sababi ya samu dalili na tabbata da kuma samun rabo wal falahu kalimatun jami'a idan aka ce al falahu kalma ce wadda ta tattare alheri jami'atun yuradu biha husulul madlubi wan najat min al marhum abinda ake nufi da alfala shine husulul matlub abinda kake nema ya tabbata gare ka ka tsira daga abinda kake gudu abinda kake tsoronsa ka shine fala da Allah ce kad aflahal mu'minuna ko wa qala ta'ala utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala Allah ya ce wa annabi ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka na littafin nan na alkur'ani ka kuma tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana aikata alfasha da munkari wala dhikrullahi akbar ambaton Allah shine abu mafi girma kila ma'ana walima fiha min dhikrillahi akbar abin da yake cikin sallah na ambaton Allah shi yafi girma a cikin sallah akwai Allahu akbar akwai subhanallah akwai alhamdulillah akwai la ilaha illallah duk nau'i na tasbihi a cikin sallah ana yin sa wakila ma'ana zikrullahi umuman akbar ambaton Allah baki ɗaya shine abu mafi girma huwa annal insana idza salla kana zalika sababan li hayati qalbihi dan adam in yana sallah to sallan nan za ta rayar da zuciyarsa zuciyar da ba ta sallah matacciyar zuciya ce وذكره لله عز وجل كثيرا أنبتنسى الله أنبتو ميوا وقال تعالى في وصف الخلق من عباده الله يفعل أنا سبحانه وسوها لتا daga cikin bayansa innal muslimina wal muslimin wa qala ta'ala fi wasfil khulqi ko Allah ya faɗa yana sifanta ɗabi'u na ainihin bayansa yace lalle musulmai maza da mata da mu'minai maza da mata har zuwa والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ku ambace ni zan tuna da ku ku gode mun kar ku kafirce mu wal ayatu fi hadha kathiratu aya dai a wannan suna da yawa kulluha tadullu ala fadilati dhikri wal hasi alai duka nuni suke akan falalar zikiri da kuma kwadaitarwa akan zikiri waqad asana Allah ta'ala 'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim haqiqa Allah ya yabo ga waɗanda suke ambaton Allah alhali suna tsaye ko a zaune ko sun kishingida a kwibin su wa bayyana annahum hum ashabul uqul yace su ne ma'abuta hankula fa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittan sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da saɓanin dare da yini. Wula ayatin li'ulil albab, lalle wannan ayoyi ne ga ma'abuta hankula. Suwaye masu hankali allazi na kurun Allah qiyama su ne masu ambaton Allah suna tsaye, wa ƙu'udan ko suna zaune, wa ala junubihim ko suna kwance a kwiɓinsu, wa ya tafakkaru na fi kalƙi samawati wal ard suna tuntuntuni cikin halittan sammai da ƙasa. rabbana ma khalaqta hadha batila suna cewa ya ubangijinmu baka halicci sama da ƙasa dan barna ba subhanaka kaga tasbihi sarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ka tsere da mu azabar wuta bal muhim annan annal me an nuhizza anfusana ko muhimmi dai mu kwadaitar da kanmu wa iyyakum da ku ala idamati dhikrillah mu dawwama cikin ambaton Allah وهو لا يكلف باللسان ba wai da harce bane kai wal lisanu la ya'jizu harcen ka kare gajiya wala yat'abu karya gaji bal yabqa da'iman la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar koyaushe harcen mumini ya dinga wayannan mata iba kare gaji fa huwa sahalun wannan kalmomi ne masu sauƙi walillahi alhamdu wa ajruhu azimun godiya ta tabbata ga Allah ladan wannan tasbihin yana da yawa ja'alani Allah wa iyyakum min adh-dhakirin Allah katiran wa dhakirat Allah ya sanya ni ne da ku cikin masu ambaton Allah maza ambato mai yawa da mata innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa wato kowane abu haka ne ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وانا حديثي عن كربو دقى إمام أبو هريرة الله ملوككي يقال داقريش يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي kalimatani khafifatani ala lisan kalmomin biyu dai suna da sauki akan harce faqilatani fil mizan suna da nauyi kuma a sikelin lada habibatani ila rahman kuma kalmomin guda biyu ababan so ne a wajen ubangiji mai rahama wani kalmomi ne ga sunan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka faɗi wannan a harce da sauki mizaninka ya nauyi, Ubangijinka yana so, ka yi abin da Allah yake so. Wa anhu radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر النبي والله نفعل كلمة سبحان الله والحمد لله in ce la ilaha illallah in ce Allahu akbar ahabbu ilayya mimma dala'at alaihi shamsu na fi son wa'annan kalmomin akan duk wani abu da rana ta hudo a kansa yaushe zaka damu dan baka da kuɗi dan baka samun kuɗi zo ga aiki da yafi duk abin da rana ta hudo a kansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce ya faɗi wa'annan ya fi son sa akan abin da rana ta hudo a kai. Saboda me, saboda annabi ya san tarin ladan da yake dangane da faɗan waɗannan abubuwa. Rawahu Muslim Wa anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama kal, man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir fi yawmin mi'ata marratin كان له إدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومهيت عنه مئة سيئة وكان له هرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة ودت كراياه وإن كان مثل زبد البحر متفق عليه wannan hadisi ma daga imamu abu huraira Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa ka a yini ɗaya sau ɗari kanan lahu idla ashari riqabi za a bashi ladan kamar ya ‘yanta bayi goma in ka faɗi wannan wa kutiban lahu mi'atu hasana kuma a rubuta maka kyakkyawan aiki guda ɗari, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a a shafe masa miyagun laifinsa guda ɗari. Wa kanin lahu hirzan mina shaiɗani yau mahu zalika hatta yunsiya. Kuma dai wanda ya faɗi wannan sau ɗari a rana ya zan ya samu kariya daga shaiɗan a wannan yinin da ya faɗa ba shi ba shaiɗan. Walam ya ce ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ba wani wanda zai zo da wani abu wanda ya fi abin da ya yi sai wanda ya aikata fiye da nasa. Wa man ƙala subhanallahi wa bihamdihi wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marra sau ɗari kuɗaɗ kaɗa yahu za a sarayar da kurakuransa wa in kanan misal zabdil bahari ko da ta kai yawan kumfar teku muttafaqun alaihi an gane ko wayannan su ne hadisan da za mu takaita a kai yau in Allah maɗaukaki ya kai mu sati na gaba sai mu ɗora akan sharhin hadisan mu kuma ainihin ɗora akan hadisai na gaba na'am shin za a yi wa annabi salati cikin sujada a ba za a yi ba manzo Allah ya faɗi abin da za a yi a sujada annabi ya ce fa amma sujudu fa azimu fihi rabba amma wa amma ruku fa azimu fihi rabba in kai ruku ka girmama Allah kai tasbihi Allah wa amma sujud amma sujada wajtihidu fihi biddu'a ku dage ku ta addu'a a cikin sujada fa kamanin an yustajaba lakum ya dace ya amsa ma addu'a yayin da kake yin ta cikin sujada. Sannan ce za a iya roƙon Allah a cikin sujada da Hausa a a makaruhi ne, ka koya da larabci. Wannan kenan, wannan fa.
Na'am, wannan kuma addu'a take nema a kan wasu ‘ya'yanta, Allah maɗaukaki ya shirya da ‘ya'yanmu baki ɗaya. Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fi na'am? Na'am. Na'am.